to ku salatu annabi goma goma to ku da yi ne na ku da magana ki ɗaya ne don ba ka ko da kuwa karanta da gadda kuma cikin da shida shida bayan ya kama da gadda kuma cikin da shida saboda mu da ya fuskance mu na daban kafurai da suke neman karya musu danne mu ba mu da ƙarfi amma Allah yana da ƙarfi za mu haɗa su da ƙarfin Allah to wani addini na hannun Allah ne duk mai neman kare wannan addini na yi da Allah ne to mu ba mu da damu sai mu roki Allah Allah ya kiyaye mu sharrurukan da ake shirya mana duka wa shirya mana sharri sharri ya koma kansu Allah ya kiyaye musulmi da musulunci karanta da gajiya kun cikin da shida kuma a ita karanta alamtar biyar da aka iya tabbali da biyar da aka iya من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم السلام عليكم jama'a ɗan uwanmu mutanen najeriya da mutanen ghana da mutanen kamaru da mutanen niger da sauran waɗanda suka zo da ƙasashen makwabta da wanda suka zo a cikin dukkan jihohin najeriya wanda kun zo ne mu taya junanmu abin da ya faru wanda dama dole ne ya faru ko bai mutu bana ba dole wata ran zai mutu ba shi ba mamaki in ya mutu bana dole zai mutu in bai mutu bana ba ma don da yake haka ne iyakun abin da Allah ya ba masa kwanan su ya kare shehun mu yana cewa ranar da muka je taziyan surkinsa almajirinsa hadiminsa abdulmaliki na okene yake cewa bawan Allah in ya rasu ba a masa kuka ko da yake a riga an saba da kukan a ɗabi'a ɗan adam dole ne a yi kuka an Allah da kansa ya zubar da hawaye lokacin rasuwan sai na Ibrahim yana cewa idan dai lokacin da mai kasuwanci ya ci babbar riba ranar ranar farin ciki ne lokacin da ma'aikacin gwamnati aka ba shi wani babban kyauta ranar ranar farin ciki ne lokacin da mai amfanin gona tara kayan amfanin gona ta ranar farin ciki ne to bayan Allah irin waɗannan ibishewu ran da suka mutu ai wannan ranar farin ciki ne sai shehu yana cewa waladatka ummuka yabna adama bakiyan wan nasu haulaka yadhakuna surura وما الحياة أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا kyau yake ya kai ɗan adam ran da uwarka ta aike ka kowa kowa murna yake kai kaɗai kake kuka yana kuka warrai warrai warrai warrai ba wanda ya damu sai dariya ke murna ke me ta zamu namiji ina ta kuka ana ta dariya ina ta kuka ana ta dariya kirtoran nan ya ba da bashi kenan idan ya kyakkyawan aiki ran da ya mutu sannan ku ji kadai zai murna kowa kuka yake ya rama kenan ran da aka haife shi shi kadai yake kuka kowa yana murna ba a damu da kukansa ba idan ya yi kyakkyawan aiki in ya mutu shi kadai yake murna kowa kuka yake shi a fi ka yana ta ya laita ƙaumi ya lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-muqrabin ina ma da mutane na masu kokan mutuwa ta innan sun san halin da nake ciki ina ma da sun san halin da nake ciki ubangiji na ya yi min gafara ya mai da ni wani babban mutum a wurinsa to wani kuka masoya na za su yi ya laita qaumi ya alamu بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين kaga lokacin da aka haife shi a garin nan ranar 22 ran litinin da asuba 22 ga watan shawwal irin watan jiya din nan shekarun turawa 63 ko garin nan ma waɗansu ba sani ba sai dai mu anguwanmu da sauran mutanen da abun da suka sha ba amma yanzu ga shi har ghana har kamaru har shadi har niger har kasashen larabawa shari'u rani sani ya ce min ko ina kasashen larabawa ana buga masa waya ana masa tarbiyya misira yau din nan muka yi magana daga asali magana daga faris an yi tarbiyya daga amerika an aiko ana ta'aziyya da manyan shugabannin gwamnati suka ɗauko jirgi aka zo nan aka yi jana'iza da su manyan gwamnatin najeriya tare da gwamnati daga dai gwamnatin take amma duk da haka da yake muna da mutanen mu a cikinta jirgi suka ɗauko manyan su suka zo na aka yi jana'iza da su kuma gwamnoni da sarakuna da manyan mutanen da ba za su kirgo ba yanzu ma gwamnan borno ya bugo waya ce wani lokaci zai fito nan na ce ko wani lokaci da su a gidansa ne to wannan yana kiran mutane kowa ya tsaye aiki wa allah saboda allah a tsaya a yi aiki wa allah saboda allah hadisi yana cewa in kai aikin kirki kana ta ɓoyewa kana ta ɓoyewa da za ka yi kyaure saba'in na ƙarfe don ɓoye aikin na kirki din don kar a sani don kar a gani saboda kana yi don Allah sai Allah ya tona asiri kowa ya gani inda za ka yi aikin sharri ba ka son kowa ya gani sai Allah shi kaɗai ka ɓoye kana mugun aiki da za saure guda saba'in na karfe kar kowa ya gani to sai Allah ya tona asiri an gani wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara ya jama'a musulmi lokaci yayi da zamu wajanci kanmu san gaskiya ita ce gaskiya ƙarya kuma ita ce ƙarya duk tantin da aka yi ƙarya ƙarya ce duk bakin tantin da aka shafa gaskiya gaskiya ce Ahmadu Muhammad a cikin sarka ya rasu yanzu abun ne kuma da sarka amma mai ya faru da ya rasu sai da aka samu mutane fiye da miliyan da ɗari biyu miliyan da dubu ɗari biyu a janazarsa sai zo a bagadar ba wai gidansu ne za a yi ta'aziyya ba kowace anguwa buɗe wurin ta'aziyya alhali gwamnati ta sa shi ce lalle alkur'ani halittacce ne ke shi ko ko za a kashe shi ba zai faɗa ba sai da kawo masa aya a ƙur'ani za a kawo masa aya akwai dai kalagar samawati wal arda wa jalar zulumati wal nura kalagar menene kalagar menene kalagar moto ala ya ta kalagar menene a kawo masa inda ƙur'ani da kansa yake kalagar ƙur'ana in ba kawo ba shi ba zai ce an halitta Qur'ani ba saboda haka kamun mu tafi inda za mu su waɗannan masu jirkita addini jahilan nan masu zagin waliyai masu kafirta musulmi muna yi musu hujjar da amadu na hanbal ɗin ya ɗauka ya ce a kawo masa kalakar ƙur'ana in ana so ce Allah ya halitta ƙur'ani to mu ko waɗannan mutane muna so su kawo mana Allah ya faɗi abubuwan da ya haramta duk ya kama sunayensu ya ce hurmat alaikum maitatu wa dam wa lamul khinzir ma uridu li ghayri Allah bihi wal munkhaliqatu wal mawquzatu wal mutarabbiyatu wan natihatu وما أكل السوء إلا ما ذكرتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا للدم ذلكم ذكر wa'annan abubuwan da Allah ya haramta ya faɗi sunayen suna abinci abubuwan da Allah ya haramta na abin sha ya yi wani amanu inna mal khamr wal maisir wa yansahu wa razamu rishi min ayyukan shaytani fa tanibu abubuwan da Allah ya haramta na aure yana ce wala tanku malaka abaku min nisa'i kar ku yadda ku auri matar da ubanku ya aura banda uwarku kar ku auri uwarku حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضانكم وأخواتكم من الرضاعة أمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في وجوهكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلفت إن الله كان غفورا رحيما والمؤمنون من النساء wajen an haramta kisan kai na kashe mumini ubangiji na ce wala taqtulu nafsa allati harama Allah illa bil haqq wajen zina Allah ya ce wala wala taqrabu zina wajen cin dukiyar maraya wala taqrabu mal yatim la ta'kulu riba kar ku ci riba inna ma harrama alaikum al maitata uban ya cewa ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum ku zo gaba ɗayan ku karanta muku abin da Allah ubangijin ku ya haramta ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum Allah tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما دار منها بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصيكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي حتى يبلغها شده واوفوا الكيل والميزان بالقسط har zuwa ƙarshen abubuwan da yarfi ya kama sunayensu to su kawo mana inda Allah ya ce hurrimat alaikum tariqatu tijaniyatu wal qadiriyatu wa salatul fati wa jawharatul kamali su kawo in ba su kawo ba sun yi wa Allah karya sun wa annabi karya kowa ya bi su ya alaka ba ta ce la su kaddu bai na zilla rasuli kar mutum ya bai hukunci wanda Allah bai yi ba annabi bai yi ba kuma Allah ya ce ولا تقولوا لما أتدوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا الله الكذب kar ku yadda ku nuna abu ku abu kaza haramun ne ko su sai kun samu aya daga Allah sai kun samu hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam halal da haram Allah ne kadai yake da ikon bayyana haram da halal asali babu haram daga baya aka fito da haram saboda haka ne ake fitar da sunayen haramtattu din saboda haka Annabi ke cewa Allah ya gaya muku abin da ya haramta ya gaya muku abin da ya halatta abin da ya yi shiru a kansa to babu hukunci a kansa huwa afur ba ba su kada hannu huwa afur to ina suka samo ɗariƙa ba kyau a ba dai ƙur'ani ko hadisi ba sai dai wajen wani shaiɗani ina suka samo tijjaniya ba kyau kajiriya kafirci ne tijjaniya kafirci ne salatul fati kafirci ne jawara kafirci su kawo cikin qur'ani banda dai wannan qur'anin namu babu alhamdulillah mu ne mutanen qur'ani amma babu shi a ciki hadisi mutanen mu sun fi kowa sanin hadisi babu babu maganan a ciki kuma littattafai duk na duniya na musulunci banda littattafai wahabiyawa ba littafin da ya taɓa cewa ɗariƙa ta sufaye ba ta da kyau babu littafin na musulunci su kuma wahabiyawa suna da asalin kin ɗariƙa asali na farko daga najdu suka fito najdu can ne aka yi musailama wanda suke gaba da annabi sallallahu alaihi wasallama yace shi da annabi an aiko su tare amma annabi masa alkawari idan ya riga shi rasuwa shi zai karbi aiki annabi yana rike da wani tsinke yake kaga kamar tsinken nan ba rabonka a ciki da ya koma gida sai wo wasiƙa yace da takarda daga annabin wai wata wai takarda daga manzon Allah musailama zuwa manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bayan gaisuwa kasa Allah ya raba ta kashi biyu ya aike ka cikin kashi ya aiko ni cikin kashi amma ku shawa da yake masu neman danniya ne kake so ka hada duka haddanawa annabi ya ce masa wasiƙa إنه من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب أما بعد فإن الأرض لله يوزى من يشاء من عبادي والعاقبة للمتقين to daga nan suke gaba da annabi mutanensu suka bi wannan kafiri sai a tambaye su ce yanzu kai da hankalinka ka san musailama makaryaci ne annabi Muhammadu mai gaskiya ne ka bi musailama kamar annabi Muhammadu yace wallahi gaskiyan mutumin rabi'a wai ƙaryan mutumin rabi'a ta fi mini gaskiyan mutumin mudar wato kamar misali jiyo ka ce ƙaryan ɗan izala ta fi mini gaskiyar ɗan ɗariƙa suka ce sun san annabi Muhammadu gaskiya ne sun san musailama ta ƙarya yake amma ƙaryan musailama da yake shi rabi'a ne annabi Muhammadu kuma da yake mudar ne suka ce ƙaryan rabi'a ya fi musu gaskiyar mudar wato ba gaskiya ake nema ba ke da jawab musulmi wallahi za a mutu duk mutumin da ya kuskura ya gaya wa musulmi dan uwansa kafiri wanda ka gaya masa kafiri bai zama kafiri ba dan da za ka mutu za ga mamaki da sallolinka da azuminka da ayyuka duk da ka yi su ran da za ka mu sai mala'iku zauna a gaban ka wane yau za ka mutu ka gaya wa musulmi kafirai su ba su zama kafirai ba annabi muhammadu kuma sallallahu alaihi wasallam ya ce don musulmin da ya ga musulmi dan uwansa kafiri take dayan su ya zama kafiri to mutanen da kace musu kafirai ba su zama kafirai ba to gashi dai za ka mutu me kenan yanzu akan me za ka mutu tunda nan ya faɗa ba ta tashi in annabi ya yi magana ba ta tashi ya ce duk wani man kale ya kafiru fa kad ba abiya a ma turannan dan izala mala'iku za su gaya masa ka ce musulmi kafirai ne ba su zama kafirai ba annabi muhammadu ya ce duk musulmin da ya ga musulmi kafiri ɗayan su ya zama kafiri take to yanzu yi annabi magana sa ba ta tashi kaga zaka mutu kafiri kenan dole to wallahi dan izala in ba tuba ya wallahi kafiri zai mutu don ba za a kare ta annabi don ya samu aljanna ba ina zai same ta bayan ma ya ce iyaye manzo Allah ba za su samu ba balle shi kenan tun da yace iyaye manzo Allah ba za su samu aljanna ba to balle shi kenan shi da kansa ya kansa hukunci ya ce waliyai ba za su shiga aljanna ba muminai kafirai ne iyayen manzo Allah ba za su shiga aljanna shi kenan ya wata da hukunci ashe shi ne ba zai shiga aljanna ba in ba ya tuwo ba wallahi tallahi Allah ya fitar mana da mutanen cikin wannan sharri na izala Allah ya dawo da su cikin musulunci Allah ya fitar da su cikin wannan kafirci ya dawo da su cikin musulunci zagin iyayen manzo Allah kafirci ne kafirta manyan waliyai kafirci ne shehu tijjani ya ta man sabbana illa mai mata kafira duk wanda ya zage ni bai tuwo wallahi zai mutu kafiri shehu tijjani radiyallahu anhu alhamdulillah ya jama musulmi wannan maganganun muna faɗin su don su zama shaida randa kowane dan izala zai mutu sai ya ga abin da aka faɗin nan ƙuru-ƙuru da idonsa kuma Allah ya sa ka ga lokacin da wani babban dan izala zai mutu ka ga mamaki Allah ya sa ɗayan ku ya ga lokacin da wani babban dan izala ciwon ajalinsa ya tsanani yaya zai mutu ka ga mamaki mu jan dariƙan mu alhamdulillah akwai wanda dariƙa a Kano Mala Amadu yana sallan wala'a ya yi raka ɗaya ne ko a cikin raka biyu ne ya yi sujida har yanzu bai dawo ba ita wannan uwar wannan yaro da ta rasu kwanan baya sai sallar la'asar ce lazimi tana zaune a wurin har magariba magariba ta yi ta yi sallar magariba ta zauna ta yi wazifa tana jiran isha'i kirta amma yanzu ta so mu jin ɗari ta kace ai gara a taimake ki shiga ɗaki ta ce a ai zan iya shiga da kaina sai ta jawo filo ta ɗora goshinta akan filin juma'a kaɗan sai ana ce mata lokacin sallar isha'i ya yi aka taba ta ashi ba a sani ba ta rasu ya yi daidai da masu mutuwa suna zage-zage suna suna cizon mutane suna cin katifa suna cin kashi ko ba ya ba mutum yana cin kashi yana cin katifa yana zagin mutane yana ihu sai an kulle kofa ba ya ba to me su warkati mata in ba wannan ba to ko wallahi duk dan izaran da zai mutu ya ji wannan mala'iku sun gama za ka mutu amma za ka mutu kafiri don ka ga musulmi kafire ba su zama kafirai ba annabi kuma ya ce duk wanda ya ce musulmi kafiri ta ki ɗayan su ya zama kafiri annabi ya faɗa ba ta tashi sallallahu alaihi wasallam to alhamdulillah ya zama musulmi Allah ya yi mana babban rabo kada mu kada mu tan kadar kar mu kwarar babban rabon da Allah ya mana mana na farko ya yi mu ɗan adam bai yi mu duwatsu itatuwa ko ganyaye ko dabbobi ba ya yi mu ɗan adam walagat karramna bani adama Allah ya wa ɗan adam karama ya fifita shi ya yi shi daidai da yadda zai ɗauki arkanun islami sannan kuma ya ba mu imani innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah Allah ce wanda suka yi imani daga cikin jan adam suka yi kyakkyawan aiki su ne manya daga cikin bayin Allah in ji Allah a cikin imani sai da Allah ya za wani annabin da ya fi dukkan annabawa shugaban annabawa annabi Muhammadu ba sai ya ce ya haɗa mu da shi muka zama mu ne mabiyansa alhamdulillah ta haɗu marfu'i marfu'un duk mai bin babba to ya zama babba duk inda annaba suka yi taro ko a duniya ko a lahira shugabansu shine mai gidanmu annabi Muhammadu ba sannan bayan annabawa sun wuce safin wali yake biyowa bayan safin annabawa Allah bai bar mu nema kan mu hanya ba sai ya danka mu hannun wanda ya san hanya ya san har gida a cikin gida shehu tijjani ba dama Allah ya ce in Allah yana so ya ɓadda kai shikenan in baya so ya ɓadda kai sai ya haɗa ka da wali ya rike hannun kai shiryar da kai in ko yana so ya ɓadda kai ya hana maka bin wali man yahdillahu wal mutadi wa man yudlil walan tajida lahu waliyyan murshida duk wanda Allah ya barta shi ba za ka zama sa wali wanda zai shiryar da shi ba to alhamdulillah sai Allah ya ba mu wali wanda yake umurtan mu da kyakkyawan aiki yake hana mummuna aiki in ka zo za ka bi shehu tijjani ka ce masa ni ina so mai da kai ka zama mai gidana sai ce ni ba na ɗaukar rago bari in zana maka wasu abubuwa in kai in ka yadda to kana daga cikin mabiyana in baka yadda ba ruwana da kai je ka nemi wani mai sauki mai sauki na farko ba in ka shiga wannan wuridi nawa wato istighfarin nan da salatin nan da la ilaha illallah nan da lissafin su da lokacin su in ka dauka wa babu bari babu bil ari nan adaka na mas'ula sannan kuma za ka kula da sallah ka riƙa yin da cikin jama'a sai dai abin ya gagara a yin sallah cikin jama'a ko ba karbi da riga kowa ba in ka je da'ira ba wahala domin inna salata tanhi anil fahsha'i wal munkar wa la zikrullah akbar in ka rike sallah ita da kanta za ta hana maka mummunan aiki automatic ba sai malami ya yi maka wa'azi ba ita da kanta za ta hana maka mummunan aiki to an sa ka cikin kulawa da sallah an ɗora maka yin istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah kullum kana yin adadin su sannan kuma a ce maka girmama iyaye da yi musu ladabi da biyayya alkur'ani yana cewa duk mutumin da baya wa iyayensa biyayya to shaƙi ne jabberi ne والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا ina cewa وجعلني نبيا وجعل مباركا اينما كنت واوصيني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا mai bin iyayensa mai tsoron Allah ne mutumin kirki ne amma wanda yake sawa iyayensa Allah yana kiran jabberi shaqi wani wuri yana ce jabberi mai sabo duk waɗannan daga cikin sharuɗa ɗariya sai ya ginda maka in ka ɗauka sai ya ɗauke ka in baka ɗauka ba zai ɗauke ka ba da wannan shine ɗari ka shoki ya to alhamdulillah da farko Allah ya mai da mu ɗan adam na biyu ya mai da mu muminai na uku ya girmama mu ya haɗa mu da annabin da ya fi kowane annabi na uku ya haɗa mu da waliyin da fi dukkan waliyai a wurin wanda suka shiga ɗariƙa da mu da sauran waɗanda shiga ɗariƙa ba wanda ba sa zagin ɗariƙa gaba ɗaya Allah ya kira mu a fadarsa muna ganawa da shi almusalli na ji rabba mai sallah yana ganawa da ubangijinsa sannan Allah ya zaɓe mu ya mai da wakilansa a cikin ciyar da bayinsa wa fi kuma ma ja'alakum mustakhlifina fi sannan Allah ya mai da mu da azumi da rana muna kama da mala'iku ba ci ba sha ba kwana da mata a rana ta fari da dare muna kama da annabawa kwana sallah sannan Allah ya ɗauke mu ya kai mu har gidansa da aka gina masa tun annabi adam bai zo duniya ba kaba dakin Allah tun annabi adam bai zo duniya ba aka aka gina wa Allah wannan ka'aba ta zama kiblan musulmi ta zama wurin da za a yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne za a saukar da yawancin Qur'ani sannan a dauke mu a kai mu filin da annabi adam ya fara ganin matarsa arafa a kai mu inda suka fara kwanciya a duniya musdalifa a kai mu inda annabi ibrahim ya fada da shedan ya ta jifarsa mina sannan an gama wannan duka a kai mu inda annabi ya karasa aikansa a madina sallallahu alaihi wa sallam inda ya gina masallaci ya gina gida ya gina addini ya gina shari'a ya gina gwamnatin da har abada gwamnatin musulunci idan mun kai wannan matsayi to shine Allah zai kira mu ku zo mu sake wata bude wata hanya mai kama da ciniki da ƙarshe in an bita sai ta wuce ciniki ta kai neman yarda ya yi allazina amanu ألدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله shine aikata na filfili har abin ya kai mutum da shiga ɗariƙar waliyai shiga ɗariƙar waliyai farla ce ta Allah mutum ba zai iya shiga ba in bai samu wannan farla ba don baya jin abin a jikinsa ba maganeto kun san maganeto kuran ƙarfe to bai daukan karfen da ba maganitarsa a jikinsa isa ne a cikin musulunci yarda da waliyai da karɓar ɗari su
sai mutum ya balaga a cikin musulunci ya hau makamin imani sannan yakan nemi ɗariƙar da za ta kai shi har makamul isani an ta abu da Allah ka annaka tarahu shehun mu yana cewa shehu Ibrahim radiyallahu anhu wato abin tsoro ba za ka san abin tsoro ne ba sai ka san shi in baka san shi ba ba za ka san abin tsoro ne ba yace wata rana yara sun bata guda biyu aka yi ta nema aka yi ta nema ba a same su ba hankali wani zaki to ɗayanku ya zama kafiri idan to shi wanda ya yi ƙarya ɗin nan ran da zai mutu zai gani a fili da ya san wannan haɗari ya kafirta musulmi me zai samu zagin waliye ko wanda bai san addini bane yake zagin waliye Allah ya ce man adali waliyan faqad azantu bil harbi duk wanda ya zaki duk wanda yayi gaba da wali na na sanar da shi akwai yaki zan yake shi yaki da America ma yana da sauki balle yaki da Allah da dan izala ya san yaki da Allah yake yi yayi bai san Allah bane balle san yaki da Allah saboda haka ba su san haɗarin ba ne sai mutum ya san abin tsoro sannan ya ji tsoronsa sai mutum ya san abin so sannan ya so shi yadda istighfar ne ke da daraja a wurin Allah yadda salatin annabi ke daraja a wurin Allah yadda la ilaha illallah take da daraja a wurin Allah a miƙa maka kaki ka ce kai ka zaɓi kafirta musulmi da zagin waliye da zagin ɗariƙa da zagin iyayen manzon Allah kai abin da ka zaɓa kenan ba wannan ba mutum yana da hankali to rashin sani ne rashin isa ne ina buga wannan misali kullum kamar wata mace ta haifi ɗa namiji in an tambaya me aka samu ya za a ce namiji namiji to tun daga ranar sunansa namiji ne ko zai shekara fiye da ɗari sunansa kenan namiji to namijin nan bari ya shekara shekara biyar ka samo wani namiji ɗan uwansa mai shekara ishirin da biyar ɗaki mai kyau babban gado da shimfiɗa mai kyau guda biyu ɗakunan guda biyu kowane namiji a cikin maza biyun nan namijin nan mai shekara biyar da namijin nan mai shekara ashirin da biyar kowanne ka ɗauko masa irin matan nan masu ɗauke hankalin maza don jarabar su kowanne ka haɗa shi da mace ɗaya a ɗakin ka ce ku kwanta a kan garin nan amma kar kowa ya shafi jikin kowa har gari ya waye kaga ina za a kwana lafiya ina ba za a kwana lafiya ba wurin maza guda biyun nan namiji mai shekara biyar an haɗa shi da mace irin mai masu kwace hankalin maza ɗin nan namiji mai shekara ashirin da an haɗa shi da mace irin matan na masu ɗauke hankalin maza amma in kwana kan gaburan ce ba yadda kowa ya taɓa jikin kowa ba gari ya waye ina za a kwan lafiya ina ba za a kwan lafiya ba wurin namiji mai shekara biyar da lafiya laushi bai san abin da ya faru ba ko wata ɗauwar uwarsa ce ko yan uwarsa ce shi dai bai san abin da kaman jiya amma wani shirin da bai nan ba an hada shi da bala'i me yasa hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun wanda ya san abu da wanda bai san shi ba za a yi daidai to in ai dan izana in ce maka musulmi ne kace eh naji kai musulmi amma musulmin da bai san musulunci ba bai san sanin musulunci ba in kai musulmi to musulmin da bai san musulunci ba musulmin da ya san musulunci bai kafirta musulmi bai zaki wani bai zaki dari ko a shi abinda za ka yi ka zama kafiri duk ayyukan da ake yin nan ba Allah bai yadda da ka yadda kai ka ce shi ke nan ni na yadda da Allah na yadda da annabi na yadda da qur'ani na yadda da hadisi duk abin da Allah na yadda kuma na aikata aina zama dan aljanna wane kai wane kai ka ce ka zama ɗan aljanna wane kai wata yi zama Allah ne za ka yi rashin kunya in ka ce abin da yasa na ce na zama ɗan aljanna Allah ne ce duk wanda innal ladina amanu wa bisalihati la ta'sabu janna wanda sun iya suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki su ne ɗan aljanna to na yi imani na yi kyakkyawan aiki na yi salloli na yi azumomi na yi sadakoki na gina masallatai na je yaki na yi umra ta zuwa ɗaya saboda haka ai na aljanna ne in ji Allah ta shi rubuta Qur'ani Allah ce ban karɓa ba ai duka ya za ka yi ai duka daga abin da kawai nan duka ban karɓa ba to sai ka yi kuma waye kai to kenan ashe duk ayyukan da ake yi ba ka da iko kuma ka ce ni kan abubuwan nan da nake yi har tare da ina yin su ina jin tsoro mai wani zai shiga wuta a uzu billahi la tanzu min rahmatillah ba dama ga ɗaya bi tsammani cewa to Allah mugun da ce zai maka azaba a Allah kace Allah mai gafara ne zai min gafara kullum kana da fukafukin guda biyu wannan na tsoron Allah saboda isan Allah mai aikata yadda ya ga dama wannan kuma na tsammanin rahamar Allah saboda Allah mai yawan rahama ne to su ɗan izala yaushe suka buɗe can da su suka buɗe can da mu ba izini suka ga sai sun ci mu ba mu ci ba ko akwai izini su buɗe can da mu to wani ce su buɗe tandan su su buɗe tandan su ai so sun zo ɗan aljanna mu wajen wajen wuta har sallan mu har azumi mu har zakkan wa ya gaya musu su buɗe yau shi suka je lahira suka ga wasu shan aljanna ne suka mutu wuta ne balle ma alhamdulillah Allah yana tona musu asiri musulmi bai cewa siyasa ta fi sallah ko yana faɗa ba ne shi siyasa kayan amerika da ingila ta ce ya fi kayan allah da annabi sallah musulmi na faɗin wannan a sai dai musulmin da ya zaci shau tijjani masabba na ilwatu masa kajira musulmi bai ce matar ka ta fito ta yi zina ta yi karatu ba laifi musulmi ya faɗi wannan musulmi yana iya cewa jefa ƙuri'a ya fi kamsu salawati jefa ƙuri'a ya fi zuwa haji musulmi zai faɗi wannan ba zai faɗa ba musulmi ne wa musulmin duniya ƙarya ita ƴan ɗariƙa in suka yi aure sai sun kai matarsu wajen shehunsu ya yi jima'i da ita zan na kai ta wajen ango dan ji zana ba shehunsu ne ke faɗin wannan a ina ji da kunne na Allah wannan hanyar mutanen kirki ne to wallahi mutu ya saki wancan hanyar banza hanyar banzaye masu zagin waliyu masu kafirta musulmi har iyayen su suke kafirtawa wanda har iyayen manzo Allah ba su kira ba balle iyayen su suna mai da rago wa ubansu suna mai da nono wa uwarsu ba sa cin abincin uwarsu in ta dafa in nama ni ce ba bane yanka a yi yasa gidan nan ba a yi miyan kifi ne sai miyan nama ba zai ce wani arni ne yanka wani gwasa arni ne Allah ya kiyaye mu ko alhamdulillah dukkan su jahilai ne dukkan su hanyar sanin jahilai ne shehun su babban shehun nasu bai haddace qur'ani ba ubansa bai haddace qur'ani ba ba da dama haddace ba da dama haddace shi ya shi faransa na jos zindikinsa wa zindikinsa zindikinsa na jos bai haddace qur'ani ba ubansa ma da idi gaskoron bai haddace qur'ani ba ba shi da dama haddaci ba da dama haddaciya halifansa jingir bai haddace qur'ani ba ubansa bai haddace ba ba da dama haddaci ba da dama haddaciya ba abin da karanta sai zage waliye kafirta musulmi kwanan da nake jakasar na wancan din na jingir din wani abin da ya sa ya zaɓi malamin sa Isma'ila wata rana ya zo ya same shi da ishiriniya ya ce wannan wasa hal mutaqabbala amma shi ba shi faɗin mutaqabbala da gona ba ya da ban ya fara ya ce lalle wannan malami ne to sai suka zauna ce ni abin da yake damuna malamai sun ce maganar Allah ba harafi ba sauti ba taɗaɗini ba tahiri wato ba maganar Allah ba farko ba ƙarshe ba bayyana ba koya ba harafi ba sauti to wannan magana wai shi wai ta kakare ta Qur'ani Qur'ani dai maganar Allah ne kuma yana da harafi yana da sauti kuma yana da farko yana da ƙarshe yana da tsakiya don wanda ya faɗi wannan ya ce qur'ani a maganar Allah ba kenan la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah kaji jahili miskini qur'ani maganar Allah ne amma ko maganar Allah muna da iko mu ji maganar Allah in ba ta biyo ta hannun annabi Muhammadu a larabce ba Allah bai ke magana wane mu mu ji maganar zaɓin Allah wanda bai biyo ta hannun annabi ya zama larabci ba wa inna laka naziru rabbil alamin nazara bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al munzirin bilisanin arabiyyin mubin yanzu da ni ba na yin larabci ba na yin gani ba na yin turanci ba san shi ba to sai na yi magana da na yi magana waɗanda ake so su ji maganan turanci suke ji ba sa jin magana na to sai wani ya ɗauki magana tawa ya mai da ita turanci ya karanta musu maganan wa ya karanta musu magana ta ta ji ba turanci bai yi turanci ba magana ma kwai karanta musu to in kace wannan magana ba magana ta ba ba kai karya ba ni ko bai yi turanci ba maganan Allah ne annabi Muhammadu bai shiga tsakani ba ya kawo larabci irin nasa don a hisar da shi litunzira bihi almuttaqina a litubashshira bil muttaqina wa tunzira bi qawal ludda yau ya za mu yi musamman maganar Allah in ba ta zama larabci irin na Muhammadu ba. To wannan jahili bai san wannan ba, wato abin da malamai suka kore na kusa ba na nesa ba. Idan an ce magana Allah da harafi ne, shi magana da harafi a cikin haruffan larabci talatin biyu babu ko ɗaya babu. Lokacin da za ka faɗi wani duk, to sauran sauran duka kai daidai ne a kansu. yanzu bakin ka za ka iya faɗin harafi biyu ta ce a harafi nawa kenan zai iya haɗa waɗansu haruffa da shi su fito tare a lokacin na zama mai sauran haruffa biyu in ce ba za su fito da wani harafi to a lokacin ina da ikon haɗa ba ina da sauran haruffa amfani su gaba ɗaya to na zama mai kenan sauran haruffa daidai to kuma dangana wa Allah bai bantaka halal ne ko dangana masa gajiyawa halal ne in dai ba ta ce ni daidai ne ba dai na gajiya na kasa to kana iya yin magana da sauti a bayyane kuma ka ɓoye kana iya ba kai sauti ka bayyana amma ba ana so ka ɓoye kana iya ba to lokacin da ka bayyana sautin nan kai daidai ne ka ka kasa wajen ɓoyewa ka zama ajizi wajen ɓoyewa lokacin da ka ɓoye din nan ka zama ajizi wajen bayyana sauti ko ba haka wani ana da dangana Allah ajizu shi Allah ubangiji yanzu da Allah idan tashi ko fitsari ya kama ɗayan mu wa yake gaya masa da larabci ko da wata ko da fulatanci kashi ya cika maka ciki in baka tashi ba za ka haraka wa yake gaya maka da hausa da harabi da bayyana da koyewa in yi wata kama ka abincinka ya kare ciki wa yake gaya maka ba ka da yin abun nan na mota da ake auna a kunna ke yi sauran labin tanki ko kana da shi wanda zai nuna yunwa ta kama ka amma sauran labin tanki wa yake gaya maka to tun da baka da abin kunnawa wanda zai nuna abincin cikin ka ya kare wa yake gaya maka in ruwan shan ka ya kare a jikin ka wa yake gaya maka to lokacin da yake gaya maka nan fa yana gaya kowa abin da yake damunsa da abin da yake kuma shi kadai ne saboda ba ajiri ba ne Allah ne za ta kai kaji a ce ya magana da sauti da harafi da bayyana da kowa kaman talaka kamar mutum ajiri Allah dan da zama san Allah ba wai in kace Allah ba in kace Allah magana da ba sauti ba harafi ba bayyana ba kace Qur'ani ba magana Allah ba Qur'ani magana Allah ne mana amma Allah ai ya aiko Qur'ani ne wa mutane wanda ba sa jin maganar Allah a yadda kake a zatin sa a yadda magana take a zatin Allah mutane ajizai ne ba sa iyawa sannan Muhammadu ya shigo shi ko in ya shigo sai ya mai da ita larabci domin lokacin da annabi yake karɓar Qur'anin ko Ibrahim baya wuri sai ana so ta zama shari'a ne Jibril ke shiga lokacin da zai tattaun ganin Allah wa innaka latulqa alqur'ana min ladun hakimin alim kai dinnan wallahi kana karban qur'ani na wajen Allah mai hikima mai ilimi a lokacin da annabi yake karban wannan qur'ani ka san yadda qur'ani yake wane kai da arabi da sauti da bayyana da koyar a sai ya komo wahayi wanda jibrilu zai kawo ya zama a saisaita da yi misalin lokacin da ake yin shayi da da wata bakar buta da tafasa sai a sa karamar buta ko sannan sai a sawo a kawo a cikin kofi ko to ka iya ɗauka tun daga butar babbar butar ka za a bakin kayya daga ɗaukowa daga wuta ka sa ba ka sha ka sha muje an ji an yau da wutar tukuna a juya garwar wuta a juya finjali nan ana daidaitawa ana yaudarar wuta haka tafi maganan Allah in ba sai sai ta da ne Muhammadu yau shi za ta iso mu jita annabi Muhammadu ma in yayi magana wani lokaci ba a ganewa sai an haɗa malamai to jahilai ne ba su da karatu ko sun rena malaman da aka ce su bi su Allah ce fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamuna da abin da ku sani ba bai ce ku tambayi malamai ba a'a don malamai iri iri ne a'a malamai ala zikri domin malaman da suka rike zikirin Allah kullum za su samu maganar Allah a take daga annabi sai su fahimce ta wajen ilhama wattaqullaha wa yuallimukumullah to sai suka zama ahlul zikirin su ne abokan gaba su ne suke zagin su to Allah ya kiyaye sharrin su mun gode wa Allah da yin dan adam barkar karanna bani adama mun gode wa Allah da yin mu'minai innal ladina amanu wa salatu wa tuqiru bi gode wa Allah da ya samu wannan zumarin kuntu khair ummatin ukhrijat lin nas gode wa Allah da ya bayyana mu masu magana da shi masu ganawa da shi al-musalli na ji rabbahu mai sallah yana ganawa da Allah gode wa Allah da ya bayyana mu wakilansa cikin ciyar da bayinsa kayansa wa arziqu ma ja'alakum mustakhlifina fi gode wa Allah da ya mai da mu masu kama da mala'iku da rana cikin azumi masu kama da annabawa da dare cikin azumi gode Allah da ya kai mu ya nuna mana garin da aka saukar da alqur'ani aka gina ka'aba aka ajiya annabi Muhammad azani sallallahu alaihi wasallam gode Allah da ya kai mu garin da Allah ya cika da aikin sa ya gina masallaci gina musulunci alhamdulillah kuma gode Allah da bai bar mu haka ba sai ya hada mu da waliyai masu jagorori mu masu mana jagora domin dama idan ka cika rukunan musulunci guda biyar Allah ya ce to ka bi ni ina da komai ba na bukatar komai baka da komai kana bukatar komai ka zo in baka to sai ka shiga aikin nafila ya ayyuhal ladina amanu dullukum ala tijaratin tunjikum min azamin tu'minu billahi wa rasulihi tijari fihi min ladina malikum sannan ka wannan kana ta nafil kana ta nafil har ka shiga dariƙan waliyan shiga dariƙan waliyan kamar yadda na faɗa da farko mutum ne zai yi tunani Allah ce in ka aikata aiki ɗaya zai ninka maka kowanne ɗaya baka goma man jabu ya bi da ashirin saliha daga nan in ka ci gaba ya baka ɗari bakwai مثل الذين يقولون من أجل الله كما ذكر حبة من بدر سنابل في كل سمة من حبة والله ضعيف إن شاء الله واسم عليم هكا كاين مليون بيو bayan goma ɗaya ya zama goma ya zama ɗari bakwai har ka kai ɗaya ya zama miliyan biyu to daga nan sai Allah jefa maka tunani ka ce jama'a ni da na tambayan kaina kullum Allah zai sani yake yake zai biya ni lada kullum zai sani yake ce zai biya ni lada ni a zai na fani innan bawan Allah ne shi ko ba umarni kawai za a bashi ya aikata obey before complain in ji sojoji umarni kawai ba a ji an faɗa abin da za a biya shi ba amma Allah ce in nayi kaza zai ba lada kaza in nayi kaza zai ba lada kaza ya Allah ubangiji ni dai na gode na gode ina so kai min kallon bawa a maimakon kallon lebura mai jiran lada haka nake zo eh to tashi daga nan koma can layi wata bi sabila man anaba ilayya koma layi can bayan salihai su jawo ka su sa ka cikin su su kuma su tura ka su shigar da kai cikin shuhada'u wato gani ka shemin addini su jawo ka saka cikin su su kuma su tura ka wajen siddiƙai suka ta wurin annabawa su kuma su ja ka saka cikin su su tura ka wajen annabi sallallahu alaihi wasallam domin siddiƙai su lutu mai lawalin kusa da su mai lahirin wadansu jama'a ne na farko zamanin annabi wadansu jama'a ne na ƙarshen zamani bayan nan siddiqi na shari'a abubakar siddiqi na haƙiƙa shehu tijani radiyallahu anhu a walittakance to in ka haɗu da shi tare da siddiqi sai ya tura ka wajen annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ka shiga tarabka wani jilla wa rasula to la kama alladhina an'ama Allahu alaihim min nabiyina والصديقين والشهداء والصالحين وهذه أولئك رفيقا wani mutum yana ɗari ke jami'a a kaduna sai shugaban izala ya kokari ya fidda shi ɗari ga shigar da shi izala sai wata yana ya ce maza a kan makan lawo tun da na ba ɗari ke jami'a ban sake mafarki na da annabi ba sai ce to da kana gani na da mafarki ita da ana ganin sa mafarki mace tun da ba ɗari ga ba na ganin wani ya ya suka gani na yi a cikin mafarkin yaya kuke gani nan to idan mutum yana cikin dariƙa hakika yana da haɗuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam domin masoyin annabi ne annabi sallallahu alaihi wasallam albar'u ba man ahabba amma da ya ki dariƙa ya jefar da istighfari ya jefar da salatin annabi ya jefar da la ilaha sai shaytan ya karbe shi استعذ عليهم الشيطان فأنزل ذكر الله أولئك يلهو الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون يا فرد جمعية الله حزب الله يا فرد جمعية الشيطان نا ودن da suka mance da Allah idan mutum ya karanta inda Allah yake nuna yadda ake lazimi zai sa akwai hizbullah akwai hizbu shaitan Allah na cewa idza qara idza quriya alquran fastami'u lahu wa asidu la'allakum turhamun واذكر ربك في نفسك يا كما لازمي كان بك الله كي كدي ما في لازمي سنا ين جمعي واذكر ربك في نفسك جنا تضرعا وخيفة تعالى لدبي وعلا دساك ورم الله ما في لازمي بازا لازمي سيسي الولاء وبازا مدنا تك لازمي سوى تضرعا وخيفة للدبي أفادا الله دساك ورم الله wa dun al-jahl min al-qawli ko ba ka bayyanawa ko kana bayyana lazimi kamar da ke bayyana wajiba a koyi kenan wa dun al-jahl min al-qawli bil ghudwi wal azali kuma ka rika lazimi safe da yamma wala takun min al-ghafilin kar ka jefa kanka cikin rafkanannu wanda ba sa ambaton Allah alhamdulillah mun gode wa Allah da ya ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Qur'ani ya ba musulunci mun gode wa Allah da ya ba mu shehu Tijjani radiyallahu anhu ya ba mu dariqa ya ba mu salatul fatih mun gode wa Allah da ya ba mu shehu Ibrahim radiyallahu anhu ya ba mu azkar ya ba mu fida ya ba mu jankuntaka ta gaskiya ta Allah Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye mu addinin mu da imanin mu Allah ya kiyaye mu kasashen mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya karya kafiran da suke neman karya mu duk inda suke Allah ya karya kafiran da suke neman karya mu duk inda suke Allah ya danna kafirai da suke neman danna mu duk inda suke Allah ya mana maganin su ba mu da iko amma Allah yana da iko muna wurin sa ba mu da mulki amma Allah yana da mulki muna wurin sa ba mu da karfi amma Allah yana da karfi muna wurin sa ba mu da sojoji amma Allah yana da sojoji muna wurin sa saboda haka in muyi kyakkyawan tsayawa wajen Allah to zai mana maganin komai wa in tasbiru wa tattabu la yadrikum kaydun shay'a in aka yi hakuri aka bi Allah aka ji tsoronsa duk kaidin kafirai ba zai iya komai da musulmi da musulunci ba yuridun an yusu nur Allah ya bayyana wa ya Allah illa an yutimma nur wa law kana kafirun suna so su su kaji hasken musulunci ne da hurawarsu Allah ya ji ba zai yarda ba sai ya cika wannan haskina na musulunci ya gama duniya ko sun ki ko sun so Allah yana nan Allah zai taimake mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali mu ba tare da zanga-zanga ba ba tare da zaɓa hankali ba ba tare da jefe-jefe da kone-kone ba za mu yi maganin mutane da ƙur'ani da yafi albarka annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda suka tasan mana alhamdulillah Allah ke rike mu Allah ya kiyaye mu wanda Allah ya matar da shi a cikin mu ya matar da shi akan imani wanda Allah ya rayar da shi cikin mu ya rayar cikin imani albarka na sallallahu alaihi wasallam mun gode Allah Allah mai shi ku gidajen ku lafiya Allah ka fukan da iyalan ku lafiya a ubangiji yana cewa wa inna jundana lahum ghalib mu ita ce masu yau katabar lawal an galiban na ana warshiliya Allah ya riga ya rubuta kullum muke da rinjaye ni da mutane na tun ya sake tambaya a ce ya ubangiji wani lokaci mukan ga kafirai suna kashe musulmi musulmi su ne mutanen ka kafiran ka su ne wanda ba mutanen ka ba sai ta to wai don an kashe ka duniya sai ni sai ni sai ni wani a cikin Allah mutar gurur ai duniya ba kuma ba ce sai dai ɗan jin daɗi kawai na ruɗi don mene ai nasarar ba kawai na ruwa suke bayyana ba a kun je kun yi faɗa da kafirai kan addini sun kashe ku kun je lahira an tashe ku lahira ga waɗannan jama'a za su ga aljanna ba mai hana su ga waɗannan jama'a za su wuta ba mai hana ba waye nasara ran nan masu yi aljanna wani sai mai kun ka kashe mutum ai mutum buhu ne kayan mutum ne cikin buhu duk mutumin da ka gani kayan mutum ne cikin buhu idan mutumin kirki ne ya mutu to buhun ne aka canja aka kawo sabo aka juye tsohon aka jefar da tsohon buhun a cikin rami aka mai da cikin sabon buhu don ya wani zamani daban shi ba haka wani kahiri daga azaba ne zuwa azaba Allah kiyaye mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya mu mutuwan ɗayan mu ba wani abun abun da yanke ta bane a'a kwanan mutum ne ya ƙare sai ne dama zai mutu komai daɗewa to don ya mutu yau sai mamaki a'a Allah taimake mu Allah taimaki musulunci Allah taimaki musulmi Allah karya kafirai karya kafirci albarka na sallallahu alaihi Allah kiyaye kasashen mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya wanda ya dauka zo lafiya daga kasashen ku Allah ya komar da ku gidajen ku lafiya ya dauka zo lafiya daga cikin fitattun ku Allah mai shi ku gidajen ku lafiya ya dauka zo daga angoyin ku da gaurukan ku Allah mai da ku gaurukan ku lafiya Allah ba ku lada kullum mutum yana son dan uwansa da abin da bai zama dole ba abin da ya zama dole ba ka son dan uwanka da shi abin da ya zama dole mutum ya samu iska ya shaka numfashi na farko kenan dole ne wannan amma ka ce sai an shayar da gadina ka samu iska mai lafiya ka shaƙa dole ne wata maka gadina gidanka ana shayar da gadina don ka samu iska mai lafiya ka shaƙa ba gurbataccen iska ba dole ne to in ya zama ba ya fi ka sha ruwa in ruwarka ta mutu shine dole ko ko a rijiya ko a rafi nan aboki da wani wata tsohuwar rijiya ake sha sunanta ɗan shanga na kusa da gidan wannan gidan ina ake zalan nan audu mai auduga to wani rami na wurin nan ake shan ruwa kwana ake a kan rami ana jiran ruwa ana kira da ɗan shanga a rami ake shan ruwa lokacin ba famfo ba rayuwa har aka yi mutane kuma shan wannan ruwan da cewa yanzu sai ka samu ruwan famfo shi ma sai an samu na usman an sa asiri dole ne dole ne to ya sami yawa bai kaɗan shan gaba ai ya fi na rijiya ma ba ɗan shan gaba ya fi na famfo ma ba rijiya ya fi na usman ɗin ma wanda ba sa asiri ba ran wanda bai zama dole mun nan da shi aka shi mutane ka samu abinci ka ci ka cika cikin ka shine dole amma kai zai ka samu shinkafa da mai da nama da farfesu da garin nama da menene da meye dole a ba dole bane
yan uwana musulmi